أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أقدم العظيم السلام عليكم آه، من دا كان كراتمنا درس مائكي صلى الله عليه وآله وسلم muna cikin wannan littafi mai albarka tarihul hawadith wal ahwal annabawiya wato na sayyid muhammad ibn alabi al-maliki al-hasani al-makki rahimahullah ta'ala muna cikin lissafa wato rusuluhu ila al-muluk sallallahu alaihi wasallam manzannin da ya aika yan sako wato muhimmanci manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai ga ko so ɗaya taba aika mutum ba amintawa sai ya rubuta sunansa ya aiki wani ina wajen wuri kaza ba kawai kar a manta wanda ya aika fa a'a wurin wa ya aike shi shi ma ba za a manta ba za a haddace ya aike shi wurin wane wane kuma wurin wane wane wurin wane dan a wurin al'umma kuma a wurin malamai zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓo ɗan sako zuwa wani particular wani yana da muhimmanci ba zaɓen barkatai ba ne ya ce misali abdullahi bin huzafa as-sahmi shi ya tura wa kisra akwai hikima a ciki abrun umayta damari shi shi aka tura wajen najashi akwai wata hikima ta musamman a ciki ana gane wannan dihiyatul kalbi shi aka tura wa kisra a shi aka tura wa kaisar na rom akwai hikima a ciki ana gane tunda ana so sakon ya isa ne aka duba shakalin yan sakon da kuma mutanen da za a sakon zai je musu da abin da suke kimantawa wani sirrin ma an barwa Allah tunda zaɓe ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma za a ta fito da hikimomi a cikin marasa iyaka in ba kuma ta ba na ce muku diyatul shi diyatul kalbi wani kyakkyawan balarabe ne mutumin banu kalbin ne eh kabilar su zaid ibn harisata baban usama shi ma banu kalbin ne al-qudai banu qudaa ana ji to muhimmancin wani mai kyan kama ya je ga wani kasungumin basara ke na duniya kaman kaisar na rom da farko su madiyai ne madda suka sani ba san wani abu ba sai kwalliya sai ado sai wannan annabi kuma annabin rahama ne ana gane wannan annabi annabin rahama ne ƙoƙari da ake kisan ya karɓi saƙon shine burin ba wai ya ki karba ya je wuta ba kokarin da ake so ya karba to duk abin da zai ji hankalinsa zuwa ga sakon ya ga muhimmanci da daraja da daukakan sakon shi yake bukata sai ga wani mutum mai tsananin kyan kama mai kwarjini wanda har mala'ika jibril alaihi salam ya zo jin maki sallallahu shigansa yake yi sai aka ce a tura shi wajen kaisar ana gano wannan da kyau eh to wannan shi ne to sai ya tura mun faɗi kaisar shi ya fahimci ya yadda da sakon ko mun ba da yadda ya so a karɓi sakon suka ƙi yadda mutanen shi fa khafahum ala mulki fa amsaka ko yawwa abdullahi bin huzafa as-sahami eh in ba ku tana shi banu sahamin wa zai tuna wani sahabi kuma a cikin banu sahamin ɗazu da na ce muku da hitul kalbi na ce muku akwai zai dubna harisa ta shi ma alkalbi ne to zai tana wani sahabi ne ɗan kabilar banu sami ƙari akan abdullahi bin huzafa eh haram ba dai ka duba cikin hardi cikin abin nan eh wa aka tuna ba tuna wani ba akwai dan uwansa Hunais ibn Huzafa as-Sahami shi ya rasu shine da farko mijin farko na Sayyida Hafsa matan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu ne da ta kaba na ga muku ta kabanta na ga muku yadda Umar da da farko ya je nemi an dace lokacin matar Sayyida Usman Sayyida Ruqayya ta rasu ya je nemi ya ce na san dai ba a mai da irin mata 'yar manzo Allah amma ga ya ta hafsa ita ma mijinta ya rasu sai ya ce da Allah ya bashi lokaci zai shawara bayan lokaci kaɗai je sami shari'a ya bashi hakuri ce baya jin zai aure a nan kusa sai ya je wajen abubakar Ya- abubakar ya masa shiru ko komai bai ce mar ba abin ya masa zafi ya kai ƙara wajen annabi ya rasulullah me laifi na ta hafsa na kai ka- auren ta wajen Abu- gara ma usman ya ba uzi amma abubakar komai ma bai ce mun ba sai ya ce ta zawaji hafsa ta man huwa khairu min usman wa tazawwaj usman man huwa khairu man hiya khairu min hafsa wanda ya fi Usman ne zai auri Hafsa wan- Usman ko zai auri wacce ta fi Hafsa Usman ya auri sai da Ummu Kalsum alaiha salam kanwar matarsa wayal manzala sallallahu da ya fi dukkan halitta ba wai Usman kadai ba ya auri Hafsa to Qunais ibn Huzafa dan uwa Abdullahi ibn Huzafa as-Sani uban su daya ana ji sai wani sahabi kuma kari tunda na karo ɗaya wani ya karo mana eh akwai sayyidina Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu shi ma as-sahmi ne to wayannan su ne ya tuna to shine dan dan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Kisra sarkin Farisa ina ce Farisa a yau ya kamata muna yi muna tantancewa Rum din ma ita ina ce ina ina ce Rum a yau a capital din ne Turkiya Rum har cikin Turai ne har can Constantine har har cikin ita cikin turai duka cikin mamlakar rom ce ana ganewa amma yadda ka faɗa a lokacin da nisa sai rubuta ya tura wannan wasiƙa wato istanbul ta yau ita ce birnin capital na rom garin istanbul ana ji kuma daga baya agogo bai juya hijira ta kai ɗari bakwai da ɗoriya zuwa ɗari takwas ba abin da ya sama sai da istanbul ta zama capital ɗin musulunci ana gane wannan ba shekara ta bakwai aka rubuta wasiƙun nan ba to kafin a je ƙarni na takwas zuwa na tara an wuce ɗari bakwai ya yi sama sai da inda wasiƙa annabi isa ɗin salasa ya zama nan ne capital da musulunci ba madinan ba madinan ma ya zama jiha daga can ake naɗo gwamna daga inda wasiƙar ta yi sama daga can ake naɗo gwamna daga inda wasi- zuwa inda wasiƙar ta fito ana gane to ah, zuwa ga Kisra. To, ina ne, ina ne ƙasar Kisra kuma yau? Farisa, Farisa yau. Iraq da Iran, duka, har da Iran, a wuraren Asfahan, wuraren duk wannan ƙasar Farisa ce, a da bautan wuta suke shekara sama da dubu. Musulunci ya je karɓi wurin. Kuma abin mamaki zamanin Sayyidina Umaru, radiyallahu ta'ala anhu. Musulunci ya shiga wurin. To, abin ya yi kama da wani abu kaman wata nazariya wata mai ban mamaki. Although, na- wato, wato abin ake kira theory. Ana ganewa nazariya wacce take za ta baka don theory za ka ga idan ka dubi wato assumptions na theory din za ka ga duka iri ɗaya komai components na theory din haka. Misali zan baka. Za ka ga da aka tashi haɗa musulmi ƙiyayya da duk waɗanda suka kawo musu musulunci wani makirci aka shirya. duk da abun na da tarihinsa amma kuma ya tabbata haka ne za ka ga duk waɗanda suka zama sababin zuwan musulunci wani duk wan- duk waɗanda suka su ne dalilin kawo musulunci wani yanki to yau an koya musu kin mutanen su karɓi musulunci amma su ki wanda ya kawo ana gane na nufa misali mu nan west africa ba da yaƙi aka ci mu ba north africa kamar misra jihadi sahabbai suka kai wurin suka ci wurin da, da jihadi aka, aka buɗe misra ne a takaice musulunci ya shiga amma munan ba yaƙi ba ne rundunar sojin musulunci ba ta zuwa ƙasar nan yaƙi ba sam malamai ne na tasawuf masu yawo suna kasuwanci suna yada addini su suka kawo musulunci wannan yanki da aka tashi haɗa mu ƙiyayya ha aka haɗa mutanen nan ƙiyayya da wanda suka musu addini sai aka koya musu ƙin waliyai da ƙin sufanci tunda su zo kawo musu musulunci su rike musulunci da kyau amma su ki wanda suka kawo munafukai ne ba su kawo abin daidai ba ma sun caccanja sun yi ƙari sun ƙara bid'a ciki ana ji su kuma Iran da Iraq da yake Umaru ne ya buɗe wuraren gaba da ya kai musulunci su riƙe musulunci da kyau amma su tsani umaru saboda shi yanci an gane shi tun da shi ya kai musulunci akwai a musu gaba da shi ta ya ka iya da saudiya kuma tunda ba ba wali ya kai musu ba sahabi annabi ne ko akwai a musu annabin ba bakin komai ke a ce mutum ne kamar ko a uzu billahi a ce iyayensa ba sa gidan rahama a faɗi maganganu kaga ai ana gane wannan su kuma ainihin wanda ya ka addini shi ma a raina shi amma da aka fi sabo ana gane abu i don't know whether we are, we are together to wannan shine theory ne it must surprise you amma it's a reality mutanen nan wurin yawanci ba a ba a kin sahabbai waliyan wato sai dai wata kila an samu masu kin waliyai da kowane suna masu ce a saboda suna bidiya da sauransu misali kuma an san su soka addini ko a ki karatun zaure duk wani gargajiyar da shi ya kawo addini ƙasa na ki shi amma a karbi addini da kyau to da ka fara gaba da wanda ya kawo kuma ina tabbacin shi ma abin da ya kawo gaske abu ya zama ni su kuma wancan tunda umaru ne ya raba su da boton wuta shi ya kai musulunci ƙasar zamanin sa aka ci farisa ba zamanin ma ana ganewa to sai ya zama ba farishe ne ma ya kashe umaru amma kafiri kafiri kana ɗauka ko a ba wai ɗan shi ba kafiri mai bautan wutan shi abu lulatar majusi mutumin yankin wai na gaya maka yadda aka raba al'umman musulmi da duk wanda ya kawo musu addini a ce su rike addini da kyau amma ba ruwan su da wanda ya kawo din ana gane a yawwa so ibnu huzafa as-sahabi ya kai wajen kisa malik faris famazzaqal kitaba wancan an ce ya girmama littafin ko yasa kan idan ya girmama ya kambaba ya so ya karbi sun fahamma bil islami ko ya zama mutanen rukun basu bi shi gashi fahamma bil islami falan tuwa fi qurrum ko fa kafam ala mulki fa amsaka to ibnu zaba sami da jin kisa shi kuma da ya kama takaddar yayya gawayi ana gane wannan fa qala sallallahu alaihi wasallam mazzaqallahu mulkahu kullu mumazzaq to za mu zo mu karasa abin da ya faru da kisa a gaba in mun zo magana kan wato umara alaihi salatu wassalam a gaba bayan akwai inda ya faɗi wato gwamnonin da ya naɗa to a nan za mu zo mu karasa maganin ya kisran da ya ga takardar nan yayi a nan salatu da ce ya yi ya ga wasiƙa ta Allah ya yi ya ga mulkin shi mazzaƙallahu mulka kullu mazzaq to hakan kuma aka yi kasar aka cinye ta kace-kace zamanin Usmanu aka zamanin Umaru aka karasa aka shiga har fadan Kisra din a karkashin command din Sayyidina Sa'adu ibn Abi Waqqas Allah ya dan da Umaru ma da ransa ya baci da kansa zai jagoranci runduna zuwa kasar Paris har ya shirya ya fita bayan gari su sauran sahabbai su Usman su Abdullahi Abdurrahman ibn Affan suka ce ranka dade ba zai yi ba me yasa ya ce ka manta fa kullum ka muna jinka kana Allah magiya yar ta ka shahada kullum ma baka da magiya da wuce wannan yanzu yin addu'an ka ta karɓa wannan tafiya jihadi kana jin ba zai kawo mana psychological defeat ba dole musulmi su ji wanda ya fi ƙarfi umarun da duk annan duniya sun kwana da tsoronsa yau shi ma an kashe shi a wurin yaƙi dole kuma kafirin samu karfin gwiwa tunda sun kashe Umaru waye rage kuma Ahmadin su yi mana wannan da haka kai ajiya ce da ake adanawa ba wacce ake fita da ita yaki ba kai zaman ka a gida ka nada wani komanda to wa kuka kai zan nada Abdulrahman Abiji na sama maka shi ce wani ne yace gashi nan Al-Asad fi Barasani wannan sunan shi Sa'ad ibn Malik shine da yasa tuna biwa kasin Malikun shine Abu Waqas to sai sabi ya shirya radiyallahu ta'ala annu ya je ya kumandi yaƙi bai ma jin daɗi sosai kafin ma ya tafi umaru ya ja shi na masa nasiya ya sa'ad la yangurrannaka an an yuqalu khalu rasulillah wallahi ka daina yaudarwa da cewa ana ci maka kawun manzon Allah fa inna Allah laysa bainahu wa baina ahadin sababun wala nasab fa nasu abiduhu wa huwa rabbuhu Allah bayi da dangantaka bayi da nasaba da kowa cikin bayi in ban da bauta su bayinsa ne shi Allah su ne abin da zan maka nasiya shine ka duba abin da turan da aka aiko manzon Allah har ila an fara ila an fara kana har ran da ya rabu da mu ya tafi la ya kuma wajen me shi bai taba daina abin ba falzamu fa huwa al-amr ka lizimci wannan shine ainihin kudin jari shine komai karkare ni irin wannan asubancin karkare na wannan wanke fuska da sassafe a yi alwala karkare na samun sahun gaba a sallan jami na na asuba karkare na ladan jiran liman kan yazo wannan shine ribadi ya la za su biru wa sabiru wa rabidu karkare na samun jami'in azal da asar magariba isha'i da a cika ruku da a cika sujjada a yi sallah da kai a yi duka na karkare na asuwaki ga annabi na yi koyi wato wanke baki saboda mala'iku da ke zama kusa da kai kana ibada karkare na irin wato ni na kawo details shi Umaru Aljibla ce ba shi to wannan ne yake samun nasara a yaƙi wani yana iya bai tsarki wataƙila bai abin nan mai kyau ko wani ɗan sabon Allah a cikin sojoji ya faru sai yaƙin ku ya kare. Da aka dole ne tsoron Allah sai an ƙara guzurinta in za a je jihadi. to sa'adu radiyallahu anhu ya fita da wannan himma da wannan karfin gwiwa da mure ba shi ya jagoranci su aka yakin nan shi ne muka ce shi yana cewa ramahum bi amril hashimi ba innahu azaqa jumu'al mutadina wa bala ko da ke wancan yakin badar ne anan shi yana cewa sawafihi salman wa gadara hurmuzun wa qad mazzaqu alamahu wal kataiba yadda annabi ya ce man zaƙalla mulka kullum mazaƙi shi ya ci gaskiya ya faru haka ne tawafihi salmanu wa gadara hurmusun da suka sauka auren salmanu dai yau ya dawo gida dama ainihin sa faɗan farisa ne kan yi musulunta bai taɓa zuwa gida ba sai yau yana cikin gwamnoni na farko da umar ya naɗa a wuraren wa gadara hurmusu hurmusu kuma tsere hurmusu cikin kwamandodin yakin arnan ne shehu ya ce bakar mazzaƙo a alamahu walkat haka suka kekketa tutunan yaƙi na kisra da rundunan suka yi kaci yadda annabi ke mazzaƙan lamulka kullum manzan haka sabbai suka yi har fada suka shiga suka samu ga kujeransa na zinari yana da wata hula saboda nauyinta da kayan gwal da diamond da ke kanta bai iya ɗaura a kansa shi sai ya karya mar wuya sai da ɗaure ta da sassan igiyoyi in yanzu zana yi daidaita kawai shi kyan sai ta zauna ta yi girgije kaga an tare ta ta zama ai ba ta yi nauyi ba ko yawwa sha kayan zinari ya sha yana da wata mini zinari daban da yake sawa amma wannan akwai wanda ake daure da ita ga wani allo a gefe ga rough sketch kama a ce na map na kasar da ya mallaka duka kowane an yi fenti misali na a yi yellow ta yi blue cewa ana ganewa dan wato bulu kaman jaha kaza kenan yalo dan da rarrabe ana ganewa to sahabbai sun ga hikima a cikin mulkin kisra ka san ita hikima wai malaman mu na cewa wai kuzul hikmata walau min gairi hakimi in ka samu hikima ko da ba wajen mai hikimar ba karba ita hikimar a ita ba ruwanta da kafirci ba ruwanta da rashin tsarkinsu ana ganewa alikmatu da wanzu sallallahu alaihi wasallam alikmatu dalatul mu'min ko aina ma wajada huwa ahqqu biha wa tarbiya aina ma wajada akaza shikenan sai da yazo da suka shigo suka ga ashe wai tsarin kun ga wannan Allah ko akwai ta sanda hannun shi da yake zama idan dama ka'idansa a cikin awa 24 gaba daya daga ko ina a cikin mamlakarsa kowane gwamna dole zai dispatchin wani ɗan sako da update na labarin abin da ke faruwa a yankinsa. Cikakken report ba. Ana gane ana update ɗinsa within 24 hours ko so ko abin da ya sawaka za a taso mahayi a cikin wannan iya wani ya miƙa wani wani ya miƙa wani a samu dai kafin awoyi a koda yaushe yana samun wasiƙu na zuwa juna cikin awa 24 kullum a ba a gama turo wannan ba turo ni kar ka dauka in an ci awa 24 ka dauka wai to ya za a yi a'a za a taso wani ne bayan awa biyu a sake sake da new update wani ya taso wani yana gama kawa wani ko bai iso ba wani ana gane wannan tunda ba gidan rediyo ba ba communication gadgets No.
so the only way to remain abreast of whatever is going on Mm.
a ƙasarsa shi na bi wannan channel ɗin Mm.
sai zama daga nan da ke in ya ɗaga sanda kawai da safin an fito fada in ya nuna wuri kaza to dama wanda ya fito daga yankin ya san kashi kawai sai dai ya miƙe sai kawai buɗe report ɗinsa sai kanta ranka ya daɗe sarki kaza da kaza ni ne na fito daga yanki kaza kamar yadda aka faɗa kamar yadda aka nuna kuma yanzu har lokacin da na baro ranar kaza kaza kaza kaza kaza ne ke faruwa kaza da kaza wata rigima ta faru amma dai an samu an an, an murƙushe ta wasu ƴan ƴan da sun kawari amma dai an murƙushe kuma yanzu haka akwai wasiƙu da muke rubuta tsakaninmu da maƙotanmu daula kaza suna amma dai abin da yana ƙarƙashin control ko abin ya- yana so ya gagare mu a tura mana ɗauki irin duk dai wannan in ya sake nuna ɗayan gefen wurin a jikin allon wannan map din to sai ɗaya ma sake miƙewa wani wannan ma miƙe wannan ana gane haka yake masarautarsa abin ya ba su abin sha'awa matuƙa tunda annabi ya koya musu ba a taɓa wato koyarwa irin na wayewa kamar na manzo Allah ba.
Sallallahu alaihi wasallam.
shi ilimi da hikima bai da mutum bai da kafirci ba ruwansa da addini annabi ya gaya mana duk inda mu gani mu kwashe namu ne ba wai magana wai mu ara ba bai taɓa cewa mu aro hikima ba hikima in mun ganta tamu ce Mm.
baka aran kayanka sai dai ka sunkuya ka ɗauka. in dai kai mumini ne to taka ce haka ne to wannan haka suka samu sannan aka samu kuma eh, aka kawo eh, ka- eh, me nake nema kayan eh, kayan sa na sawa da akwato ni na ɗauka concept na miliyan wato a lokacin bai existing ana gano a ce kamar kuɗi miliyan kaza to wallahi baka fara da karatu bane zaka samu adadin kuɗin da aka faɗi ana magana miliyan kaza na dinari sulallan gwal miliyoyi kuma har yanzu su ma na sulallan azurfa wanda akwati a daka a daka banda ma wata jaka da aka samu kusan tafi duka kayan tsada idan ka haɗa irin kayan gwalagwalai na kayansa da wannan da wannan kuma su sun fi ma komai haka aka kwaso su kuma akwai inda suka binne ma da yake kuɗin ba su kwasu duka ba dole aka haƙura da wurin haka sai da rika kwasa ba zai kwasu duka ake gani ba an kwasa an kwasa ce dole da ragowa aka kawo madina Allah ya ji kansa ya namu radiyallahu anhu aka zo aka jibge a gaban shi ana ji sai ya juya ya duba ya ce a abu dardai da ya ga an shigo da shi al'ansari sai ya fashe da kuka aka ce lima tafki wa kad azzallahu al-islama dan me kake kuka yau ranar da Allah ya lima tafki yau ma- an an kada azzallahu al-islama kama kala me yasa kake kuka ra- ranar da Allah ya girma musulunci sai ya ce waɗannan kayan duniya da kuka gani na arziki waɗansu ne shekaru dubbai da suka wuce suka yi biyayya wa Allah sai Allah ya ba su kayan sai suka saki hanya suka saba masa yau ya kwace kayan don ku kun bi Allah Allah ya kawo muku Mm.
to now it is your turn Ah.
kuma idan kuka kibinsa in dai kaga kaya shigo to ka jira ranar ficewansa to ranar ficewan kayan daga hannunku na tuna kawai na fashe da kuka ma'ana yau in an rantsar da kai gwamna ko shugaban kasa in kana da wayo ranar zaka zo aka fashe da kuka ranar sauka ya zo daga gwamnati daga ganin da aka rantsar da kai ba sai an ma wazi ba ka san ranar saukan kai yanzu ne dan ba wanda ya taba saukowa bai hau ba duk wanda ka gance sauko to sai da ya hau sannan yake saukowa na kasa bai saukowa sai dai ya hau ana gano wannan so sai eh, umaru da aka jibge kasa umaru da zuju sai aka ya kaya- kayan kisan sai duba ya ga waye dogo mai kiba kamar kisa a wurin sai ya ga ga suraka ibnu malik ibnu jasham dama akwai annabtun da annabi ya faɗa cewa suraka ka biyo ni saboda rakumi da ran da kaga ka sa kayan kisra ya zaka yi sai umaru ce suraka miƙe Miƙe. shi ma bai san me zaka ta miƙe ba. sa takalman ne saka sa kayan sa hulan ne kai can ka je ka ka dawo je ka ka dawo ka ce ka gode Allah ka faɗa muna ji da murya ka gode Allah da ya tuɓe kisa yan ɗaka kana ba kawai mai korara kuma na gode Allah da ya tuɓe kisa ya ɗaura ina ba kawai ka sake faɗa har sau uku umaru ya fashe da kuka kaga iya duniyar ke to a ciki abin mamaki akwai 'ya'yan kisra mata guda uku ana jina da kyau wannan 'ya'yan ana ji don kisra sunan sarautan ne ko na ce kamar fir'auna a misra kama ce mr president a najeriya ko prime minister a ingila ko wani waje to s- sai don shi wannan kan da ya- wannan da ya keta wasiƙan zamanin manzo Allah ya kashe shi ana ganewa za mu zo mu fa- za mu zo mu faɗi lokacin gaba in mun zo magana kan umara unnabi sallallahu alaihi wasallam wato gwamnonin su amma magajinsa ne shine zamanin umaru aka ci da yaki an gane wannan da kyau kuwa so sai zamanin umaru din yan mata guda uku nace ko ƴaƴan wa kisra sarkin farisa sai umaru ya ce a kai su kasuwa a yi a musu kima a saida su a kawo kuɗin sai na lura na wurin ce a ranka daidai ai ba zai ai ai wato jama'a ko mutane ko da kafirai ne kaga Allah ya zaɓe su ya ba su shugabancin jama'ansu to akwai wani abin da Allah ya gani a tattare da su ba su shugabanci ko ba ko ba musulmi bane sun fi ragowar jama'a ne yasa Allah ya ba su shugabanci akwai dai wata wani baiwa da suke da shi da aka niya mun kuɗin su zan biya aka kimanta su ya biya sai guda hu- eh, ana ji eh, guda uku ne ana ji ya dau ɗaya saboda karamci sai ya ba wa ɗan Umaru Abdullahi ɗan Umar ka ganin muna koyi halayen karamci ko ya ba ɗan sarkin musulmi ɗaya kuma sai ya ba wa ɗan shi al'imamun Hussein ana ji ko ɗaya kuma sai ya ba wa a wannan ya sunan shi wato agolansa Muhammad ɗan Abubakar su uku ana ji to sai ya zama ita mu fara da na jikan manzo Allah dan shi fi tsada wacce aka ba Husaini ita ta haifi al-Imam Ali Zainul Abidin dan Imam Husaini uwarsa yar Faris yar sarkin Farisa ce ana gane wannan ka ga sai na ni magana ta tabbata kenan Zainul Abidin yana cewa jaddi Rasulullah yana cewa kakana manzon Allah kuma sannan kakana sarkin Farisa a lokaci guda kuma kakan kakata sarkin Rom ne kakan kakata kuma sarkin turkawa ne ko to hakan ne saboda ita uwar tasa uwar ta ita kuma yar sarkin rum ce ita kuma uwar ita yar sarkin rum ita kuma uwar ta yar sarkin turkawa ce kakan ana ji to kaga magana ta tabbata wacce aka bawa Muhammad ɗan Abubakar ko ita ta haifi babban shehin malamin nan cikin ru- kogin ilimi na Madina guda bakwai sab'atu abhurin da ake maliki a malamai Imam Malik din nan Qasim dan Muhammad dan Abubakar in aka ce menene fakuzum ubaidullahi urwatu qasim sa'idun abubakar sulaimanu kharija sab'atu abrin har waka ake sa su fakuzum ubaidullahi urwatu qasim sa'idun abubakar sulaimanu kharija wannan su ne manyan kogunan ilimi na madina guda bakwai ana ji lokaci Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima wulika wal khatim ma sunna sunna kulak wal hadi ila salam sikana lan tu'azim sunan sunan alaikum